نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tsara albarka wanda insha Allah ta'ala muna sha ɗaya ko? muna sha ɗaya ga watan imada sani jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan sha biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da uku ya inganta. Insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha nawa. sha hudu an yako a na sha hudu ne kuma kuna shakka na sha hudu ne a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها كأنك تراها ثم صلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gani na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga aiki da shi shi an kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai satin da ya wuce mun takaita bayani ko mun tsaya inda malam yake cewa wada'uhuma ala sadr ko tsora hannuwa a kan ƙirji wanda mun karanto hadisan da ke da kwai cikin ina ji hadisi ɗaya ne ko biyu karanta ba inda za mu tashi kan ina ne kamata mutum ya sa idan shi in yayi sujada bai san ko sautin yana hita kuna ji ba ana ji ko malam ce tsora hannu hannuwa a kan ƙirji wanda mun yi karatu wancan satin mun ce suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine in mutum ya kama ya ya kama hannun daman shi akan na hagun ko ya dora shine ya hauda su kan kirje shi wanda in ba kuma shi ba akwai wata kalma ko wanda malam ya tana mana ko ita ce ta astajiyar ko ai kowa ya san ma'anar shi yanzu ko shi ne mutum ya ɗora kan ƙirjin shi ai in an ce ƙirji ha kamar misali abin ga in mutum zai iya shiga ciki to so ne kuke sai an gani an dole mutum zai iya shiga ciki ko kuma ƙasa da su muna fahimta duk dai abin da ake ce ma ƙirji to ana sai in ka zo ɗora hannu ya zama na kana ɗora su ne akan ƙirji muna fahimta a ko wanda ai za su ɗauki ne karatu kan wannan wannan kun yana nuna lallai addinin musulunci wahayi ne kalla hannuwa fa wani yana kallon tsora hannun dama a hagun sai in taso kuma za ka ɗora su inda ka ga dama mutane ba su san da abin da ake ce ma ibada ba to dole sai ka yi shi yadda aka karantar da shi kuna fahimta yadda kake haƙura in ka zo sallah ka kalli gabas to haka ɗora hannun nan in ka zo ka haƙura ka bishi ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai yace wa kana yad'u ma ala sadr annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana ɗora hannun da yana ɗora hannayen shi akan mi akan kidin shi yace wa kana yanha anil ikhtisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana hanin mutum ya ɗora hannun shi ina Hassan cibiya muna fahimta salati a cikin sallah malai ce wannan hadisin imam bukhari da muslim suka rawaito shi malai ce huwa mukharrajun fil irwa na yi taqdimin wannan hadisin a cikin littafi na mai suna irwa ulgari shi ne ce wa huwa sulbul ladhi وهو الصلب الذي كان ينهى عنه كما أن محمد صلى الله عليه وسلم يكتن كينا عنه أي كما الصلب شيني كما مسيح هك هنا فهمت كثورة هنوى أكم قلبك أن محمد صلى الله عليه وسلم يا عنه يا تبيني ai ga shi ma cikin alkur'ani kalmar ta zo ko inda kiristoci da yahuda yahuda da kiristoci suke magana annabi ta ko aini ne ya guda ce cewa an kashe shi sai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma talabuhu ko walakin shibbiha lahu Allah ya ce ba a kashe shi ba kuma ba a gicciye ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yayi haka ya zama na yayi kamar kurwa ne kiristoci filistin nan in yayi haka ai kamar na yayi filistin oh annabi ko ya hana mutum ya kama kudu shi a cikin sallah amma wajen sallah hadisai sun zo annabi ya hana mutum ya ke kudu ha yanzu tsayuwar shaɗan ka ji wani karatu ga malam mutu tsayuwar shaɗan ina kuka haɗu ya tsayuwar yanzu ko bayan na kai jura za ka gana ya filisa haka in ka kalle ni gaba na filis mai ko irin yadda suka yi to annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana wannan wannan hadisi malam abu dawud da imamun nasa'i su ne suka rawaito wa gari ma da wa'ansun kenan sai mu tashi inda malam yake cewa an-nazru ila mawdi'i sujud wal khushu mutum bayan ya tsora hannuwan shi na dama a kan hagu ina ne ya kamata ya sa idanuwan shi to malam yake za mu bayanin wannan wurin shine wurin sujada da kuma khushu'i a cikin sallah shine ne kushu'i ko nutsuwa da tsoron Allah ta sa akwai wani abu da mutanen mu suke sai kaga daga an zo cikin masallaci an yi da sahu sai kaga mutum ya tsora hannu tun kafin a tada ya kama wannan ba daidai ba ba muna fahimta dole sai an tada ya kama liman ya yi kabbara sannan za ka kabbara ka tsora hannunka ba sunna ba ce a tsora su kafin wannan malamai suka ce bid'a ne ka zo da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai karantar da shi ba to kun ga shi ma nan fi sabilillah mutane da yawa muna fadawa cikin hadari kwarai dangantare ina ne kamata mutum ya kalla inni in yayi kabbara za ka go ina sallah yana haka duk cikin sallah musamman uwayen mu da kakannin mu tsohin nan na ƙauye Allah ji kansu wanda suka mutu ko malaman nasu Allah ji kansu sai in ka ji ka ga yadda su sallah akwai tasai wallahi alazim nan nan tahiya bai wuce sama mutu minti goma sha ba nan wani ƙauye sai ɗan makarantar mu wani sun kai haraka aiki ya kai su can wallahi dai dole na sallah sai ka da sallah yana ɗaukar shi wallahi in ka ga sallah la hawla wala quwwata illa billah amma ba kawai ba ai har cikin bumi ana wannan sallah har cikin bumi to malam yace za a bayani shari'a annabi kan wannan malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan muhammad sallallahu ya kasance idza salla idan salla ta ta ra'atuhu wa rama bi basrihi nahwa al-ard yana ne annan muhammad sallallahu bai makan shi haka kuma bai daga kai shi sama yana daidaitar da kanshi kuna fahimta wanda shi ma wannan za ka gadi ya daga cikin muna yi mutum ya yi sai da haka shi ma ba daidai ba ne ba a'a kan ka daidaita shi za ka yi in ka daidaita sannan idanuwanka sai zamani suna kallon inda za ka yi sujada ba tare da kaya haka ba akwai wani asali da ake dangantawa ga umar bin san asalin shi ba wanda ya ga wani mutum ya zo sallah ya yi kabara ya haka shi shi mai daga kan shi tsoron Allah ba da ganin yake ba muna fahimta shi yasa wallahi irin kalmar nan da bahaushe yake a ce tafi makaranta sai ta a shirya alhamdulillah tun da ya iya karatun sallah kuma ƙarya ce da iya karatun sallah ba ba iya karatun sallah ha yo fatihan babu su iya ba ku gwada wata rana a yi sallah a rika masallacin da ake sai wanda ya karanta sotul fatiha zai hita hawa malam kam akwai wanda sai dai su fita nan amma za ka ga daga an ce sallah sun tsawo amma sotul fatiha su fi iya ba ka san mutane sun ɗauka sotul fatiha wani shi ne ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan kwararre kenan shi yanzu wani in ya karanta haka zai ci ai shi da su da sai dai kai shi kuma bai san banna yayi ba cikakkiyar banna bai iya son su fatiha ba tun lafazin ta ga farko ya zo gazar da ita da yake alhamdu alhamdu tana cewa rubin shiwa ne ta tabbata ga Allah asara da duk wani abu mara kyau ta tabbata da shi Allah shi da ya halittu baki daya ka nemi a zauna lafiya ha ko da dai wurin kiran babanka ne ka ce baba ana magana ka kwalo mai zagi ko da dai ka yi diba abokinka ne ka dankara mai zagi sai da yiwu kaga tsoho ne ya to mutane asali sirab kana da gumta da addinin su ne ba abin da suka ba gaba irin neman duniya ina ka hito duniya ina za ka duniya shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ta isa abdul dinar bawon kuɗi ya halaka bawon kuɗi ya taɗe ta isa abdul darham shi dai ne kuɗin akwai cikin mutanen mu wanda su in dai yanzu akwai wanda irin karatun nan ya zo ya zauna sallah cewa ake magana shi gane yake ba ta lokaci ne amma kuma sai a ida karatun ka ta ka tashi shi kuma ku zauna ku ci gaba da hirar da kuke ka gane wace asara ta yi wannan ko da ka zauna cikin masallaci ne ana ambata Allah ko da ka wuce wurin akwai alkhairai ciki ka kalla mutanen mu malam irin karatunan da ake tsakanin magarba da isha'i sai ka ce ma mutum ka yi makaranta sai ce wallahi ina son ɗin wani abu sai ka kai makaranta haka dawo ka kallo shi nan zama mai kusa daga inda yake ba shi yasa ka gane shi wannan karatun wallahi zaɓa Allah ne akwai wanda yana son ya taho an ji ƙarye shi ne ka san akwai matakin da in ka kai za ka ga Allah bai ma son kana ambatan shi kana son ka ambace shi amma Allah bai bukata kai ka ambace shi sai ya ƙara rabkanar da kai daga ambatan nashi akwai da yawa cikin musulmi za ka tantaka shi ce wallahi yana son ya sai makaranta amma dama ce ba da sai ka ce mine ne ya hana ka zuwa makarantai sai ka bincika in yawa lissafi sai ka ga yana da dama sama ga taka kai da kake zuwa makarantai kuma ka bincika menene zai hana shi sai ce ma ɗan kasuwa ne shi ɗan kasuwa nawa ke zuwa makaranta wanda suka hika kuɗi a kasuwanci kuma ɗan kasuwa nawa ke zuwa makaranta wanda ba su kai ka kuɗi ba a kasuwanci sai ka je na ka san malam ni ma'aikaci ne aiki gare ka haram aikin nan daga ka mutu za a tuke ka ne a sa wani a ci gaba kawai ko ba haka nan ba ha ta ga da kare tarar shi kenan kai mana sai akwai in ka lura aikin gwamnati babu duniya babu aiki wanda za ka yi ka samu abin da kake so irin bauta Allah su san me yasa yanzu Allah ne in ka saba bauta mushi in ka saba yin wata ibada wata rana wani uzuri ya hana ka kai wannan ibada Allah sai ya baka lada in ka mutu Allah zai ci gaba da baka lada wannan ibada muna fahimta in kana balaguro dama bata baka ba kai wannan ibada Allah zai baka lada amma yau cikin ma'aikatan da muke aiki akwai ma'aikatan da in ka mutu komai baka da kayi asara kuma gaban za ta yi baka tsaya ka mota mahalla ba shi kuma gwamnati yanzu da ranka da ka kai wasu shekaru sai ke kare su ta baka da aiki albashin da ake baka duk wata saboda bakin ciki ka karar da rayuwarka a wannan aikin amma kudin sai a ce wai sai kai wata uku a baka amma adalci kuma yanzu ne ka tsufa yanzu ne kake bukatar wannan kudin sai a ce sai bayan wata uku ka je ka iske da tijawa sai yi layi sai tsoki suke yi kuma wasu ma har ba shi suke cewa ka ji ha Allah fa lokacin da ka bauta ma Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka tuna Allah lokacin da kake cikin wadata Allah sai ya tuna ka lokacin da kake cikin kunci Allah sai ya tuna ka lokacin da kake cikin bukata kuna fahimta lokacin da kake da dama kai amfani da damar ka wurin aiki alkhairi lokacin da kake da kunci sai Allah kai kuma ya tuno da kai sai ce ai lokacin da kana da dama ka mun kaza ka mun kaza dan haka bari in saka ma to kuma dan adam ba haka nan bane ya sa ido da wani abu da mutum zai sa bai shi bai da damar tafiya makaranta to kai ne ka zo yi duniya mene ne ka zo yi duniya ga mu neman shagon ka zo nema ha ko aikin gwamnatin ka zo yi mene ne sa Allah ya halitte ka bauta Allah ko kuka lura akwai asara ciki babba Allah ne yake tawal asr innal insana lafi khusr Allah yake lallai dan adam yayi asara Allah yake ku saurara ku wanda ba su yi asara ba cikin mutane su ne illal ladina amanu kadai wanda suka yi imani wa amilus salihat suka yi aiki nagari ya za ka kai aiki nagari baka da ilimi baka ma san ya za ka aiki ba wa tawasaw bil haqq suka yi majina wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr suka majina su da hakuri to in dai ba cikin wannan ba kake kana cikin asararin annabi yake duk duniya baki ɗaya Allah yana cire musu albarka bai bukata abin da ke da kuma cikin ta na daga ciki sai Allah yake banda masallaci banda malami da ke koyar karatu banda kuma mai zawa makaranta koyar karatu yo Allah yana ta wannan arzikin da muke nema ne ma uridu minkum rizqin kun bukata wannan arzikin da Allah ya ce kai inna Allah huwa razzaq Allah shi ne ma mai arzikin da yake azurtawa. Ka samu mutum tun da aka haife ka za ka gan shi yana neman kuɗi amma har ya mutu bai sai mota ba. Ka asara ta yi wannan. Kai neman tun sahi in ya tsayi shago sai dare ya dawo kuma ko mota bai da. Kuma ya ƙi zuwa makaranta. Gaya mun ga Allah ka sake kana bauta Allah Allah ya baka cikin talauci. Allah ya baka cikin kasanci bai yiwa. ba zai taɓa yiwa ba za ka ji kuma hankalinka kwance kashi ai sai sa kuka ga muna ta shiga cikin matsala kawai idan mu ya liƙe mun ɗauka duniyar nan ne kaɗai ke da kwai mutanen mu sun ma mance sun dauki dabi'a na yahudawa Allah yake ha antum haula yuhibbuna al-ajilata wa yazuruna wara'ahum yawman thaqila Allah yake kaga wancan mutanen sun kasance duniya kawai suka ba gaba sun mance wani bayan su ne nauyi na alkiyama sai ba bala'i da ake kama ake duk abin da ka tara na dukiya ba abin ne ka da shi duk motocinka ba abin ne ka da ko guda ko tafi ba a kin huda ma in ta mutu amma kuma ba abin da ka dage kake nema bil haqqi irin dukiyar nan a ko ku lura ba mutanen ne da suke wai kawai kowa yanzu kuɗi yake nema shi arzikin na Allah ne tun kafin Abu Talib annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana bada labarin halitta ɗayan mu yana mani yana jini yana tsoka yace sai Allah ya aiko mala'ika ya buta mishi rai kafin ya buta ran sai Allah mishi umarni da kalmomi guda hudu na farko Allah ya ce a rubuta arzikin shi ba haushe yake zahin ne ba baya kawo tsawo wani mutum ne rakke ce yake saidawa ka san ba da rahuwar mu ita kalla yanzu ka kalli masu sai da shayin nan wani sai ya rike dan kwankwan shayin nan tun sai har dare wannan shayin wallahi akwai asarar kala no za ka samu ko ba haka nan ba wani kura yake turawa tun sai har dare ya kasa hidda lokacin da zai zuwa ya yi ya za a yi gane waye mahalli wata asara sai wasu kai ba ka ji daɗin duniya ba kai ba ka ji daɗin lahirar ba ko ba haka nan ba a ya kamata in dana eh in ka ce zan sa lahira to kawai in ci duniya kwarai da gaske to amma kai kana wahala duniya kuma har yanzu hankalin ka yake dawowa gare ka ka samu mutum aikin shi bai saka kara ya karya ba sai wahala kuma duk da wannan wa ya tsiye hankalin shi dawo gare shi gane Allah Allah ne duk wanda ka tarba ta mun magana wani makaranta sai to wallahi ina so yi dama ce ta yi karanci sai radda mala'ikan mutuwa yazo za ka gane ka samu dama kai wasa ce wallahi yanzu makaranta mun bari daga mata sai yara kanana mu duk mun girma wai wanda kama magana neman tuwo ke nema to kai tunkiya ce tunkiya ita ce take rayuwa kawai dan ta musulmi yana cin abinci ne da ya bauta ma Allah ba wai yana cin abinci bane dan ya rayu cin abinci yana hana ka rayuwa to musulmi ai shine ɗaya daga cikin magabata ke cewa mutane sun kasu kashi kashi na daga cikin mutane akwai wanda ke cin abinci dan su rayu su suna cin abinci ne dan su rayu ka fahimta yace to su wannan dabbobi ne kawai rabu da ba mutane bane dabbobi ne dan ba ita ce haka ba akwai wanda suke cin abinci dan su bauta ma Allah yake to wannan sune mutane masu hankali dan me yasa kaga sahabbai saboda muhimmancin ilimi na addini wurin su an ce Umar shi da makwabci shi sai ya ce yau ka tafi kasuwa duk abin da ka samu a shi da gidana da gidanka ni in tsawura annabi mu koyi karatu in ka zo ni kuma in koya ma karatu yanzu daga kai wannan shawara kai da makwabcin ka cewa an yi abuwa zai ina yana da hankali ko ni da mutun da na gan shi tace wai sabi da ni su sun san waye Allah sun san muhimmancin ilimi da addini to muna rayuwa ne kalla balarana ala qulubi sakanu yaktubun zuciyoyin mu suna ta tsaka kuna ta tsaka har sai mun kai inda ba mu da wata alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wataala musulmi sai ya tashi da karanta alqur'ani ba sai cikin sallah wani gidan zaka shiga kafa gidanka gaba alqur'ani kafa gidan amma akwai kare da dukkoki da rigorori kuma in za su sallah ka san mutanen mutanen mu ya bace in za su sallah ba fa wannan abin da ke da kai cikin kaje inda bashi suke karantawa suna karanta alqur'ani ne amma har yanzu sun ki su gano muhimmancin alqur'ani ya kamata su koyi yau cikin musulmi yawa akwai wanda daga kace ka balla kun sai ce inna lillahi wa inna ya kace ka to ni za ka in ka balla kun masu kudin bala'i cikin goma takwas da tara duk ba illa kun wai kudi ma ke da kun kauyanci ne ma kace wai kai kana lakon dan kai aiki ana lakon ne dan a samu ilimi dan a waye kaji ko kaji wani ya ce dukkan kunar inda ya kuɗi ɓarawo ne in ji kai amma yau wacce ake baka da har za ka tara kai arziki amma kuma hankalin ka ya ƙi dawowa gari ka ka gane mai ba da arziki kana cikin aikin matuƙar kana bauta Allah sai Allah ya ƙullo ma wata hanya wadda za ka samu arziki ai shi ke ba da arzikin ko Ewa, ọ, tawar su. Sun jahilci waye Allah, ka san su kuɗi malam, in mutum na jin kuɗi. Ba ka ga wani ba da kuɗi suka, da kuɗi suka buge shi. sai zo ce ma annabi kai kai wa aljanna nan da kake ta cewa kai ka san in kai da kuɗi ne ni ina da kuɗin da za a bani aljanna ko in kuma da ƙarfi ne ina da ƙasan da za su kwaso mu da aljanna sai Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wai ba ku ga wanda suka kawo ce mu ayoyin mu ba wa qala hayyake ga mu annabi da unta yana malam wa walada wai shi al-qiyama za a zo mishi da kuɗin shi da biyan shi Allah ya ce kai ka ji ta kare kamar ya yi alkawari ga Allah kamar ya yi yarjejeni Allah ce kamar ya san gaibu Allah ce kalla ku bar shi sanaktubu ma yaqul za mu rubuta abu wa sanamu yahu min al'azabi wanda Allah ce za mu ɗanɗana mishi azaba sai ka ga mutum da katon mota amma ba iya kwana kullum cikin lissafi ta wannan fitana ce ina jaraba kai ka shiga uku mana kullum cikin lissafin kuɗi yake kaga wannan ba karamar lalura ba ce ba ha akwai wani mai kuɗi da naji ana ba da labari an ce shi likitoci sun ma hana shi taɓa kuɗi ko ƙamshin shi likitoci sun hana an hana shi lissafi shi ya tara ya tara ka ga malam da kuɗinka Allah ya azabtar da kai yake ka ƙara cin nama ka san mutanen sai kai ta jawo ayoyi da hadisai ba su gane ba amma daga likita ya ce alhaji na malagon da wasu ya an bar shi in ba haka nan ba za ka mutuwa takare wai dubi yake in cin na malagon shi zai hana shi sai ya ci ba muna cewa ka ci ba in likita ya ce kaka ci mai tun da dai ka ci ban Allah sai Allah ya azabtar da kai to ta hanya wadda baka gane Allah ba ya azabtar da kai ko ba haka nan ba da kudin kamala a ce ba ka shan zaki la hawla wala quwwata illa billah kai Allah raba mu da wannan cuta ha ba mala yo rayuwar nan in ba ka zaki ba ni zaka sha annabi mutum ne mai son zaki karshe in bala'i ya kai bala'i a hana ka kwana saman matsala ko mu saba ganin ba kai ku dan ana ba da kai kuna talaka ne kuma irin baya Allah akwai wanda a hana kwana saman matsala azaba ce fa eh hauka ne hauka ne hauka ne mala to wallahi hankalin mu dawo gari wallahi hankalin duk abin da kake a cikin jone ka hidda lokaci wannan na ganawa da Allah ne sai yasa kuka ga sallar samun in sun zo ba da suwa sai Allahu akbar assalamu alaikum sai mu samu ko ina musulmi yana da nutsuwa wurin aiki ka kallo shi biro hankali kwance shin kalas hankalin shi kwance gidan shi hankalin shi kwance amma daga mun shigo masallaci matakar mu mun ba hankalin mu bai kwantawa daga lokaci yayi dama wasu ba su shigowa masallaci sai dai lokacin ta da sallah to masu imani akwai wasu sai sun ji an busa mikro za su sa ka musu ruwa su hara alwanda kai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un suna shigowa ba su zamnawa daga an ce tarajar ake sallah daga muwanzan sai ka ga ya fara kallon koha liman bai taho ba kai ina lillahi wallahi liman wannan ina hin da Allah hin tarajar yayi yana hin lokaci yayi haizu je ya jiyo ya kallon ga kallon ga kuma in ka ce kai shi gaba da karatun da zai ba da sallai ko ba ku gane ba ba mu da nutsuwa cikin masallaci daga kaga hankalin ya kwanta an ce assalamu alaikum assalamu alaikum ne ta to kuma wurin da Allah ya hito kai nan ne baka samu nutsuwa akwai matsala cikin zuciyarka ko ba haka nan bane ba ko da gidanka ne in ba ka samu nutsuwa da wannan gidan me kake cewa gidanka akwai matsala baka armu ba ko ba haka nan ba to kai wurin da Allah yake ya ko ina nan nutsuwa take kai kuma in ka shigo nan baka da nutsuwa haka nan da muka hoyi lokacin sallah nayi da hankalin ya yi ta daga gare kawai jira muke ayi sallah mu ana asal wani ma sallan da yake liman ina ne ma bai sallar ba wani sabi da sauri daga liman yayi kabbara ka hanya sai ruku yake rige liman shi ai sauri ne a ida shiga harkokin shi wai harkokin na san kwa ina za ka da su wallahi kana mutuwa ko ni an yanki kana mutuwa ko ni ya tsaya duk wata kwantara da kai shi ne shikenan ko sai dai ishi kai Allah gwanin shi ba ka san batu da shi duniya kawai ta jiwa sai ce sai dai i wanda ba to ka mutu mu gani ta ci gaba dan dai tarbi ne ka mutu mu gani in za a ci gaba da baka kuɗi Allah ne kada yake tsiyan sai dai i da shi kware da ne amma duk wata ƙarya ce Allah ne kada yake tsiyan shi yasa kaga sai Allah yake cewa su bayan Allah na kwarai suna samun nutsuwa ne lokacin da suke ganawa da Allah mu kuma yanzu lokacin da bamu samun nutsuwa wani ina lissafa kuɗi hankalin shi kwanci kuna fahimta wani ina ta abinci hankalin shi kwanci ina kwana amma daga an ce lokacin sallah inna lillahi kalli gashi ina da randebu kuma an kira sallah mai imani kenan sai ya tsaya ya sallah ana sallamewa ya tsaya ya shi kuma wanda bai imani ce ya ba sai mu yi istighfari mu kai mu ran da mutan namu kaji sannan na in kaji ta ba karewa za ta yi ba kai karewa za ka yi ta mata karewa a zo mutuwa ka ce ba ka zuwa duk duniya in suna kiran ka Allah ya kira ka dole dole ka hakura da kiran kowa ka san shi Allah ba a zalimin sarki bane sai baka dama yace daga kaji an kira sallah ka rabu da abin da kake ka amsa kira kahin in ma kiran da zaka ciwa baka zawa shine mutuwa wa ka taba ganin an zo daukan mutuwa an sa sojawa sun kewaye ran sun ce ba a yi ka ran bai ka abin takeici to ya ma tsoron mutuwa suke yi ko ba haka nan ba ka taba ganin sojin da bai tsoron mutuwa babu shi in shi abin san shi gaya ma kada ya ganta mutuwar je ka ga tsohon da ke zawo daga nan in an ce mutuwa a kakan shi yake bai yara masa balle kai da da mata da iya ga kuɗi kana samu sahabbai ma sun kasance suna kira mutuwar da ta zo gudu su kai haka Allah ya ce musu shi ya sako wallahi ka bauta ma Allah sai ka samu nutsuwa ka haɗa alaƙa da shi sai hankalin ka ya kwanta duk matsalarka sai ya shige ma gaba amma in dai ka bari sallar ka ta lalace ba ku tuki cikin sallah to kuma babu inda zaka samu nutsuwa duk wata nutsuwa da kake kallon ka same ta ƙarya ce da Allah yake qad aflaha almu'minun masu imani sun rabota kamar wani ya ce Allah menene suka yi suka samu wannan sai ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un shine wanda suke nutsuwa a cikin sallah ko kai baka nutsuwa a cikin sallah anya kana cikin masu imani a duka jana ni matsala ta da wancan ne ba yanzu nan sai ka ga mun sai sallah ya dawo sallah take wanda in yana sallah kamar zamanin sahabbai ta ji ce dai wai shi zamanin sahabbai ba abun koyi bane shi dan yake so kawai a haɗa liman ɗan gaigawa fur a buce fur an yi da sallah shi ke ne sai a harkoki sai mutuwa ta zo sai ka yana da damar rayuwar shi ya kuli ya laita ni qaddamtu hayati kai ta rayuwa ta na kabar da ita a hanyar banza a hanyar wuri shi ke nan ha annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya mutu abubuwa guda uku suna raka shi sai su dawo sai a baro ɗaya ka mutu dukiyarka da danginka da halinka su suke rasa ka to daga an je duk wani abu da aka sai da shi na kuɗi makabarta sai an dawo da shi ko ba haka nan bane cikin danginka matarka wanda kai duk duniya ita kake so ka faranta mare sama ga kowa har sama ga Allah ba ta cewa a kai ne wurin miji na makabarta in ko sati guda ina mai addu'a ran da ka wallahi ba ta kwana gidan ko a hidda ka ko ita ta bar gidan sai ka bar gidan kai wallahi sai sa ko kawai malam ka kama Allah duk yadda take son ka wallahi daga ka mutu shi kenan ai maza a kai ka siyanka wanda su ne kake so su ji daɗi rayuwa ba wanda zai saya ka zaman kabari ka zuba musu ɗaruruwan kuɗi sun yi ekol amma shi kenan sai da sai annabi ya ce abu guda zai taya ka zaman kabari shine halinka halin nan naka bahaushe yake halin mutum jari ne duniya kuma da lahira yanzu abu na harko da za ka fara yi makanka ya sabi ka binciki wai shi ya sallah ta ta wai sallah ma na iya ta yanzu na Allah karatu nan duka kwana nawa ne muka fara amma ai mun gyara wasu abubuwa cikin sallar mu ko to a haka kanin mu zo wurin karatu da mun mu zaka ga ana kallon ma mun iya sallah haka nan ne to me kike tsammani wa'ancan da su suke kallon mu ne muka iya sallah iya ta su take kenan mu da yanzu muna kallon gyara muna gyarawa ko ba haka nan ba sai an karanto wani hadisi sai ka ce ta lallai kai ashe muna ta muna ta tabkata asawaya to me kike tsammanin da bai zo aka karanto hadisin ba kuma shi ya ki yarda bai iya ba kai ke ka kusanta mishi ce ina ce ka da Allah ka bari biyar da sallah ta ku ni annabi ne ka bar sallar mana ka bar sallar ka huta ba shi kenan ba akwai wanda yana sallah sallar tana tsine mai albarka akwai wanda yana sallah sallah ita karan kanta ta mutu ya ida ta shi to ɗan uwa nutsuwa a cikin sallah ba karamin alkhairi bane ba in dai kana nutsuwa cikin sallah annan Muhammad sallam duk damuwar da ta yawa daga an kira sallah sai ga hankalin shi ya kwanta in lokacin sallah sai ce bilal haɗa mu da kwanciya hankali shin daɗin mu shine sallah shi kuma wani daga yaji daga yaji kiran sallah nan shi ne ɓacewa wannan shi ɗani sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun kasance suna samun nutsuwa cikin sallah akwai wani ba ma sahabi bane tabi'i ne yana sallah saboda nutsuwa jini ya hado da san ya hado ba mu yanzu liman ma zai rige ka yana liman masallaci yau ya ga dole sani ba yana yana ganawa da mahallin shi Allahu akbar kuma yanzu nan da yake baki hanya ne in tayan mota ta shi wani sai ya yi haka yi ba ga ne ne wai kada ya yi Allah ji kan Allah ya Allah ji kan akwai matsala akwai matsala sai da ya sallar da ya jiyo aka babu mutane aka ce sai lahiya da malam musamman subhanallah sannan ya fara sallar ta masallaci da akwai wanda yana sallah aka yanke mai kafa bai sani ba aka yanke mai kafa bai sani ba iyayen shi da matan shi sun ce in dai ana san a taba shi bai sani ba to sai shi in yana sallah hankalin shi ya fita ya koma yana ganawa da mahalicci dan uwa in kana sallah fa Allah ne ya jiyo fuskar shi kai da shi kuna fas a fas matakar annabi ya ce ba kai haka ko kai haka ba kana yin haka Allah sai ya janye huskar shi ya barka amma matakar kana sallah ka ka huskar ka tana kana inda zaka sujada kanka yana kallon gaban ka Allah ya yi huskar shi kana fasa a fuskar shi shi yasa shi dan sai ya ba kallita ka kasar ana kaza ta ka ji mutsin kaza da ya ta kawo wa wasu abubuwa wannan shine karatun da zamu yau sai malamin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance an yana sallah yana daidaitar da kanshi ya kalli gaban shi sannan yana sa idanuwan shi inda suna kallon ƙasa muna fahimta kenan kayan haka Allahu akbar to kai ga mana kana kallon gaban ka kamar yadda wasu daga cikin malikiya suka ce wannan kuskure ne ya zama na ni kanka yana kallon gaban ka me idanuwanka suna kallon inda za ka yi sujjada Allah ta an fahimta malam yace walamma da kalal ka'aba lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ma kalafa bi basri ko sujudi hatta tarja minha ko akaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sallah idanuwan shi suna kallon inda zai sujada har sai ya bar wannan wurin ba ka'aba yake kallo ba kuna gane mu nake ba ka'aba bace akwai wanda ya zo zai sallah gaban ka'aba zai kura masa ido saboda an ce gaba sa ake kallo fuskantar ta ake yi muna fahimta idanuwa ana sa su inda za a yi sujjada ne ga ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne haka bare yace wannan hadisi shi kuma Imam Baihaqi da Hakim su suka rawaito shi wa sahahu kuma ai wa sahahu Imam al-Hakim ya inganta Baihaqi da Hakim sun inganta shi wa huwa kama qala shi kamar yadda suka ce yace wal hadith wal hadith al-awwal kun ga wanga hadisi na farko shahid min hadith ashara min ashabihi rawahu ibn asakir wa irwa'u al-jari kuma la yace at-tanbih shine tanbih yace hadain al-hadithain kaga wannan hadisan guda biyu da muka karanta anna sunna abinda ke sunna ayyar bi basrihi ila mawdi mutum ya sa idanuwan shi inda zai yi jada shine min al-ard al-qasa yace fama yaf'alhu ba'da al-musallina min tadmid al-ayn fi salati kamar yadda zaka ga wasu daga cikin masallata suna wasa da idanuwan su cikin sallah wani mai shagon hamalin cikin sallah za ku shirki ta da shi kai la hawla wala yana sallah za ku shirki ayyukan ayyukan yana sallah har yanzu wasu suna yi in ka aza shi ne sai a'a malam yace wasu kuma za ka ga at-tagmidu al-ayn fi salat shine suna lika idanuwansu a cikin sallah tawarri'an barid yace amma wannan kusa akwai wannan yana sallah saboda ustazanci ni kai da yake yi a su ko bai san ya gowa dan gida abu ba imani bane ba wani zaka ga malam yana shakon qira'a alhamdulillah ya lika ido musamman zaka ga irin sallan nan da ke yi an sa kamera ana daukar shi wannan abubuwa ne wanda in ka tsaka kai la'akari da su babu hikima su Mene ne hikimar mutum na sallah a sa kamera a ɗauko sallar shi? Kun gane mu kike ne, inda sallar ce ake koyawa. Kun gane, inda sallar ce ake koyawa. To mene ne ake koyawa? Haka ce ne sai ka zo an san ana sallah. Kuma ku ba sallah bace ake koya, to mene ne ake koya? Kawai shirme da hayaniya ne ake ɗauka. Eh mana, mutum ya Allahu akbar ina sai da gaskiya abin da zai sa in ba mutum ya kai zuciyar shi ne saboda shedan ya rinka mai wasa da shi saboda da kaga an kawo ma kamera dole ka gaya ta jirin ka ko ba haka nan bane ba eh to ka gani kwarai da gaske to mene ne ake ɗauka wai kaga ana addu'a ana alƙunut wai kaga an ɗauko alƙunut mene ne yake wannan kuta kuma wanda alu sunna da ke wannan kuma sai a yi sa'a kaga an ɗauko liman yana ta wasa da idanuwan shi kaga an ɗauko shi bai ma da nutsuwa cikin sallar shi kaga an ɗauko shi ya bandare ƙahuwa haka ko ya dora hannu a ƙasan cibiya bala yace to babu tauli ka ido a cikin a cikin sallah shi wannan abu ne wanda ya saba ma sunna kai bid'a annabi ya dana bude idanuwan shi kar kuma suna kallon inda zai sujada akwai biya daga cikin wanda in suna karatu cikin sallah suna liƙe ido wannan ba daidai bane shine mala yace wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin shirya ita ce shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi bai liƙe ido kai in ka liƙe ido ka zo da wani abu wanda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanta da shi ba qala yace wa ala sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu ya kasance yana cewa la yanbaghi an yakuna fil bayti shay'an yakdur bi yakdur al musalli bai dace ba a ce a cikin albayt ina ne albayt masallaci to mutunan gida ha sai su ko duk guda ne to shi yasa shi karatu sai ka je gaban malam yanzu wannan albayt inda kai kadai ne ka dauko littafi saboda iya larabci sai ka ce albayt shine masallaci to na albayt kuma ka'aba ce ake ne are da gaske har kasa zaka ga malam yayi isharar ko yace albayt kuna alka'aba kama yadullu alaihi sababu rudul hadith wani wagan karambarin cewa ga albaiti shi ne aibin masallaci shi ne albaiti kun san akwai wani abu ai ayoyin qur'ani suna da abin da ake cewa asbabun nuzul ko sababin da yasa aya ta sabka ko wasu hadisan ma suna da abin da ake cewa sababun nuzul hadisi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana ne na Ka'aba bai dace ba a ce akwai wani abu wanda zai dauke hankalin sallah yanzu wannan annabi sallallahu alaihi magana ne a Ka'aba to hatta cikin masallatai mu bai dace a sa abu wanda zai dauke mu mutum hankali ba daga cikin sallar shi irin rubutar rubutar nan da ake na ayoyin Qur'ani bai dace ba Eh mana to kaji shi da mutane ba su gane ba ko makan bai dace su ba irin ka tuba masallatai ya kaga an rubuta wa anna masajidillahi inna allaha wa malaikatahu ya ayyuhal ladina amanu duka ba daidai bane bai dace ba bid'a ne kuma kowane masallaci aka yi wannan abu ko kaga an yi wasu rubutu masu ado masu ɗauka hankali bai dace ba mara adam ma bai kamata kai ba balle ne adam sai kaga an kawo wata mantur mai kyalkyali an sa gaba ba daidai bane a sa ta saboda wani mai sallar in ya janyo idan shi sai mankar in ya dauki idan shi sai dan dama yana neman abin da zai hada ta da shi ba ba haka nan ba sai ce wani ba ma kaga sallar ne da aka fara ta yanzu minti nawa duka ba daidai bane ba balle kuma wasu masallatai in ka shiga zaka ga hawo tunan shugabanni ke da kare da gaske shi ma kaga ba daidai bane ana son masallaci kamar yadda nake muku hatta wannan tsungun da ake hidda babu shi a musulmi masallaci da kaga wannan katko ce inda haka masallacin annabi liman yana tsayawa a sarari ne kamar yadda sauran babu suke tsayawa sai dai shi yana gaba an yi karatu da kusan bayan oh yawa to ka gani malam kabai a kabai sunan nan tana da wahala yanzu misali akwai da yawa daga cikin malaman sun san wannan karatu kuma sun san shine gaskiya amma shi karan kanki in ka gina masallaci bayyin masallaci haka sun san me yasa saboda ka ake ya saba ma irin yadda mutane suke masallaci duk kun jima ba ku ce na saba ba wanda ya zo da masallaci ai ga da karanta ai da masallaci sai haka ne in ba ka sallar kara gaba wannan karatun da daman da ya bi kan baya ai ko to kun ga a masallaci da dace a samu wani abu wanda zai shagaltar da mu daga sallar mu kinan sai ga mana ko da montur za a sawa cikin masallaci ya zama na an sa ta inda ba ta dauka hankalin mai sallah balle irin manturorin da masu kyalkyali sai ya zama na an yi an sa ta ne wani wuri ne sai in ce ma wai mantar sa shi cikin masallaci mene ne ke sa ana sa shi kawai ganin shi in sa shi za a yi ba ɗan duniyar samun ta koma da sai ku sa shi ba kyau kuma Hey, bakin kowa abin da kake bukata ka diba shi nan kawai saboda ni wanda ga an taba ka sallah zai kalli motar inda mulki nawa aka fara sallah daga nan ya fara kallon motar tana bal bal bal har sai an sallah ne sai an sallah ne ba to Allah subhanahu wataala ya dace da mutum ina ji lokaci yayi kinan sai zamana insha Allah ta'ala ta ci zawa za mu tasawa daga nan abinda muka karanta ne ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuma kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baki daya Allah ya biya mana bukatun sun mu na alkhairi kuma insha Allah inda ko mai tambaya ko duk aka ga ayi kuskure ka yi tambaya insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah yawa kan ba dutsen da shi ba za ka yi a'a ya zama na kanka bai dago ba kuma bai sama ba za ka daidai ta da kanka ne lahiya lau sai zama na idanuwan ka su kuma suna kallon inda za ka yi su jira ta fahimta yawa kai ya duka kuma kai ya yi sama za ka daidai ta da kanka sannan ya zama na ga kanka yanzu in idanuwa na zan kallo za su kallon gabana ne to sai in sabko da idanuwa na suna kallon inda zai yi sujjada ha ba sai an bi ke ba wannan duka wata abubuwa ne wannan muka muka zo da su yawa kenan kaga mutum bai duke kan shi ba kuma bai haka ba sai zama idanuwan su suna kallon inda za ka sujjada wani ya ce kai malam sallan nan akwai wahala kaji ni na saba sallah in haka kawai yanzu ka ce karatu ce da haka nan eh wala dan bude eh wani a ce kai ba musulmi ba ne ba amma akwai ɗaya daga cikin magabata shi ko ya zo masallaci shi masallacin da ya ga lungun liman nan ɗaya daga cikin manya manya malaman hadi sai shiga cikin lungun sai ya dawo sahun gaba ce kuku koma sahun baya to kai kuma in baka koshi ba akwai matsala kare da gaske rikici ba babu da ba wani mai babin ka sallai wani mai babin ka sallai to dama dama alaikum salam hukunci a'a abu guda ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa wannan wani bai saba ba da sallar ba ɗaya wani kuma ya ɗauko karatun ne yana son ya gwani karatu sai idanu su mishi yawa sai fara haka ko kan yawa da tafkitar ya san ko san ya san kuta amma akwai turorin da kai da kanka yanzu ka kamo kula a wuri rabbin nas ka sa aiki abin da Allah ya kuma duk wanda ya ji kayan kenan ya san tsotsai ne kai amma ka kamo tilawa kake tilawa kake tilawa kake sun mutane suna jin daɗi ya sun halu tsurki da ka uku sun ce Allah ƙara shi yasa kawai ta sallah a samu mutum kullum yana tsoka sallah wannan ba daidai ba ne ba wata rana sai a ɗan tsawaita wata rana sai a taƙaita amma a jin zama da kai kullum in an zo sallah sha kake ba suna annabi ba ce wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaikum assalam a wannan kuskure ne sai bai ka ba Allahu akbar ya sai ku kai ma za ka sabara Allahu akbar ka bi ai shi ne cikin ya usunna dan foji da shi duk wanda liman yayi kabbara bai ji shi kabbara shi ba har sai ya jira sai ladan yayi to wannan sallah ma ta lalace to me har aka da ladan saboda ganin na shi Allahu akbar shine liman aka je shi ladan ɗan karambani ne kawai ba wanda ya sashi alaikum salam to wannan a gurguje ta farko ko rishin sani kamar yanzu in kuka diba mai yawanci cikin limaman da ke bada sallah a ko'ina banda wurare da da ku za ka gane su ma limaman yanzu akwai wani wuri inda muke karatu irin karatu ne haka ba ma tare da mikro ba littafi ne ka a tare muna kaza gobe muna kaza ya zama na kanka sai ya waye kawai daga ka shiga gaba kana sallah kawai za ka gane kaya ba wani to kuma dai yayi karatu bai karatu sallah ba bai koyi ta ba wannan da to kai ga ake ma ga yadda annabi ke yi haka yake wani wani na shiga ga sai ka ga ma kawuwa kawai sai ka ji kai ne kulaje haka nan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ilman ya ce amin kuma ma musu ce amin da an mana imam fa'ali mun zo mu yana nan cikin karatu to shi liman sai ya ce amin sannan ma mun su ce amin kuskure ne ma mu ya rige liman cewa amin kuna ganewa to ya dace da sunna eh zaka iya sadaka ko da uwayenka da ran zaka iya musu sadaka haka in sun mutu su kadai ma ne zaka iya ma magana mai inganci baka iya ma wani abokin ka ko kanin babanka ko kaza sai uwayenka wanda suka ahi ka ya halitta kai da ijmal sun sai ba daidai ba ne ba kuskure ne a sa'ar juma za su ga mutane suna yi hadisin da yake wannan bayanin bai inganta ba hadisin da a a ai ta dama wannan shahawa kuskure ne ba shi ne ke shi ma na akwai shi cikin tafata salamun zo wani shahawa fatiha kai wala wai ne ne fatiha Menene Fatiha? Menene Fatiha ɗin? Mabuɗewa. Eh, ai ana ce mata Fatiha malaman suka ce saboda Allah ya buɗe Alƙur'ani da ita. To ku kuma sai kun zo lituwa sai ku ce Fatiha. Kai, ka sa akwai ɗirkaniya cikin lamarin kawai. Ko ba haka nan ba malam? to an kai abin da ake budewa da shi kai kuma ka zo liƙewa kai amfanin da lafazin budewa kuma kai liƙewa gaje ni abin da ka kudurta a cikin mutum ka da ba abin da ake gaje nuna da ba akwai tsirkaniya ma in ka tsaya cikin kalla za ka ga tsirkaniya ce kawai shi kuma hadisin da yake bayanin sha hafiya hadisi ne wanda shi ma bai inganta ba dan ta akwai bayani Allah ji kanmu alaikum salam wa rahmatullah eh to annabi da ya ce a dora hannu kan kirji a wannan ba a abin da ke daidai shine hannuwan mutane suna sake ne lokacin da ake tada ya kama sai an yi kabbara sannan ake buƙatar ka ɗora hannunka na dama ka hagu a kan ƙirjinka kuma ai ina ji kayan ka zo ne suke magana sai sa nan gaba duk ma wanda bai zo karatu ba da abin da muka wuce in ka tambaya ba mu baka an tare da ji karatu ji za ji kenan ko Allah ya sa mu dace shi yasa kun ga karatu yana ɗaya daga cikin abin da ke taimaka ma ka gane karatu shi haske ne ko ba haka nan ba haske ne zai haske kama kawai ka gane yanzu kamar misali abin nan na ƙarshe da aka yi tambaya kan shi na fatiha da ake yi kalmar fatiha da abin da kake yi sai kuma da abin da kake yi kuma duk wanda ke yi ka ce ina ne asalin wannan addini sai ka je na wai ba ka so ai addu'a a'a mahalam muna addu'a ina wannan da kake ina ne asalin shi addini ba da asali wallahi ba tashi ne karatu ilimi haske ne wanda zai haske kama rayuwarka ka rinka tafiya cikin haske musamman ilimi na suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa kuka ga canja shehunnai saboda asali suna so su bautar da mutane ne ba su bar mutane su yi karatu kullum za su rinka koya muku wace-wace ne ku gane da shagaltaku iri iri ai shi ne yanzu ku riba mutanen da aka kashe a wurin maulidi kwanan na a Nigeria sai aka ce wai cikin mutanen ɗaruruwan mutanen da aka kashe ɗan wani shehu da ɗan wani shehu ke da wurin maulidi duk talakawa ne ina ɗayan shehun nan ina su shehun nan yanzu ba ana maulidin zagaye ba kun taɓa ganin shehun nan sun zo da su ana rawa ana tashiwa in dai akwai lada ku yi to ku yi mana kuna tallafa ha ku ba haka nan bane illa da ce malam ba ka salladan ne kai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh